بسم الله الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء جراء الهنيج شاشي daga watan Jumadal Akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ba manta ba muna karanta wannan littafi mai albarka na amalin da yau wal laila na babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni rahimahullahu ta'ala inda muka biya darasi na talatin da takwas za mu tashi darasi na talatin da tara hadisi mai lamba ta ɗari da tamanin daidai inda malam a shafi na saba'in babu kira'ati za mu tashi babu kira'ati kul huwa allahu ahad babu da zai magana akan karanta kul huwa allahu ahad fi tsariki a hanya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya aga zamana a wannan masallaci ne albarka na mu'assasatu salafiyya da ke ganin albarka malaiki babu qira'ati qul huwallahu ahad fi tariq idza mata babu da yake magana akan karanta qul huwallahu ahad a hanya idza mata idan mutum yana cikin tafiya قال حدثني عبد الملك بن محمود بن السميعي قال حدثنا نوح بن عمرو بن حوشي قال عبد الملك سألت عنه أبا زرعة فقال ثقة قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال شيء ما الذي ابن السلي يجي عبد الملك ما لم عبد الملك بن محمود بن سماعي يا كان جدي فيما يجيو daga shehin malamin Sanuhu bin Amr bin Hawsi shi ma ya ji daga jeyin malamin da Abdulmalik shi ma ya ce na yi tambaya a kansa na tambaya Abu Zur'a akan wato Ruhu bin Amr bin Hausi fa kale shi yake musiqatul fiqani fiqa shi ne wanda yake da tamamun gabbi da kuma adala duk wanda yake da cikakkiyar hadda da kuma adalci ya ke cewa fiqa a yaren musala yawwa in ce ba tsika ne kaga bai da matsala kenan kana da tsara baqiya ibn al-walid sai ce baqiya ibn al-walid ya karanta da ni shi kuma wannan baqiya din yana da matsala domin da ibi shi ba hadisi illa isnadi shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Ziyad shi kuma daga Abu Umama al-Bahili babban sahabi Annabi alaihi salatu wassalam shi ne Sulaym bin Ajlan radiyallahu anhu قال إني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام ملائكة جبريل أمنت الله يثبت عليه جهاز قرآن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بتبوك لو كتب النبي أنا تبوك فقال يا محمد في ملائكة جبريل يأتي يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني فتبي ka halarci gawar sallar gawar Muawiya bin Muawiya al-Muzalli kale yake fa karaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito wa nazala Jibril alaihi salatu sab'in alfan min al-mala'ika mala'ika Jibril alaihi salam ya sako shi da mala'iku dubu saba'in فوضع جناحه الأيمن sai ya sauki ya saukar da fukafukinsa guda ɗaya na dama ala ru'usul jibal akan duwatsun duniya to ba sai hadisi ingantacce ya nuna mala'ika jibril yana da fukafukai saba'in ko yawwa to sai yace ya sauke guda ɗaya cikin wannan fuka-fukan kuma na dama akan duwatsu fatawa ga gaba ɗaya wannan duwatsun sai suka rusuna dukan wa da janahu al-aysar ala al-ardina sannan sai sanya fuka-fukin sa na hagu akan ƙasa fatawa ga ci gabatar suna sai fulan hatta nazara ila makkah wal madina har sai da annabi ya zanto yana hango makka da madina fa sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi yawan muawiya bin muawiya al-muzalli sallah wal malaikatu alaihim assalam wa jibril da malaika jibril wal malaikatu alaihim assalam da wannan malaikun da aka faɗa dubu saba'in abin da Allah ya tabbata a gare shi falamma faraga yayin da ya idar da sallah kala sai annabi ya ce ya jibril ya kai jibrilu bi ma balaga muawiyatu hadhihi almanzila shi ko muawiya wani irin da ya yi har ya samu wannan matsayi da har mala'iku dubu saba'in suka yi wa sallah kuma ni kaina da wara nan sai da aka gayyace ni na yi masa sallah me yi haka kale yake bi qira'ati qul huwallahu ahad saboda yana karanta qul huwallahu ahad qa'iman lokacin da yake tsaye wa qa'idan da lokacin da yake zaune wa rakiban in yana ga abun hawa yana biyawa wa bashir hakan yana tafi to kun ga kamar da muka faɗa hadisi ne munkar wal munkaru al-fardu bi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda amma ita kanta kulwar lawa ai muna da hadisi ko tsanci hadisi in tantance da ya nuna cewa suratul ikhlas ta'dilu thuluth alquran ita kulwar lawa tana daidai da ɗaya bisa uku da alqurani domin alqurani in ka dauke shi gida uku ya kasu kashi na farko yana magana ne akan tauhidi kashi na biyu yana magana akan ahkam hukunce hukunce azani wa zaniyati wa tariq wa tariqati ko yawa wanda yake za a yi maka za inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasula duk wannan hukunce hukunce ne wal mutallaqati yatarabbasna duk hukunce hukunce ne wanda mutum da ya mutu sai ta kaba ko yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ajurin hukunce hukunce ne kashi na biyu kenan kashi na uku kuma kasar kistoci labarai Allah ya baka labari cikin suratul hud suratul shu'ara suratul daha suratul a'raf ai ta ga ba labaran annabawa annabi hudu ga yadda da mutanansa annabi salihu ga yadda da mutanansa in ka kalla qur'ani gaba ɗaya wannan abubuwan ya kunta to da ka ce ta'dilu sulutul qur'an ana nufin tana dauke wato da ɗaya bisa uku na alƙur'ani shi ne wasu malamai suka ce hana na kun ita ƙulhuwar lawo gaba ɗayan ta tana magana ne akan aƙida kuma ɗaya bisa na alƙur'ani aƙida ne shi ne bada ta farko domin kun huwar lawo ahad ke ne da su lallai shi Allah tilo ne ba ɗaya ba domin kace ɗaya za a samu jijiya ya zama biyu uku hudu jijiyoyi ne don kace tilo ba ta da duk wanda ya zan a hausa ko a ce tal ko kwal duk wannan ba su da nabi Allah tal ne kuma kwal ne sannan tilo ne daya daya in ma kace ɗayan sai ka ƙara mata wata domin ya zo ba ta da kikiya daya daya tilo kenan to shi Allah madaukakin sarki tilo ne kada ne ke Allahu samad kaba ka tambaya to waye Allah din nan sai aka ce ba asara shine wanda kowa yake komawa da bukatunsa gurinsa duk wani mai bukata gurinsa yake zuwa kun ji na biyu na uku lam yali wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan ba shi da kini ko ɗaya kini shine za a ce ko a gidan kuɗi da wani waje a ce sako wani ai sabon wani ne haka zaka ji iyaye suna tattauna kawai da taron wani ne shigo ya gaje da ya ce wannan wani ne haka ya girma ai sabon wani ne tare muka yi wankan su zaka ji iyaye na tattauna wannan eh ta an fahimta da kyau ko to ku lura da kyau kun ga wannan surar gaba ɗaya ta kunshi ne akida qur'ani kuma da ya bisa ukun sa akida ne shine ma'anar da ake bayani sannan in kuka kalli sura za ku ga gaba ɗaya mutum yana dogara ne da abu uku al-aslu wal bar'u wal hawaji al-usulu wal furu'u wal hawaji tuje da reshe da ganyayyaki ko ba haka wani gaba ɗaya wuce a wannan abubuwa uku da kunsa yawwa to Allah ya rubuta sarki ba shi da ukun nan gaba ɗaya kaga tushen shi ne iyaye kowa asalin da shi ne iyaye to Allah bai da iyaye sannan rage kuma ɗaya hawaji kuma abokai ɗan uwa sakonnin da ake mana zako da zako kowa da abokin wani ne wani zai ga ɗan uwa ne ke baje gaba amma abokin ka sai a gaza ba to Allah ba shi da duka wani za ka ga yanzu yana ta tunanin abokin su ne zama kiyaman so yake ga ai namu ne zamu tura masa takardu misali hawaji ne ai hawaji ne to Allah bai da ko daya shi ne ɗaya daga cikin girman kulwar lawo za ka duk wani nan rasan guda uku gaba ɗaya Allah ya kore wa kansa bai da ko daya ballantana a ce ka rika sa rai in ɗani yana sa rai in uban nan ya mutu zai samu wani abu ko in uba ne yana tunanin ƴaƴan nan suka girma za su ce baki ƴaƴan ma suna tunanin a ai wani abokin ya ne classmate ɗina ne saboda haka an bar ne ta yanzu ba ɗaya to ji Allah bai da ko ɗaya wasu malamai suka ce a'a daidai take da in ka karanta suratul ikhlas yadda mutum ya biyo izu bikirin za a ba ki lada kai ma haka za a ba ka lada malamai na rijiyar cewa in ka karanta suratul ikhlas amma bai kiyaye wannan ma'anonin ba sai kullu wallahu ahad Allahu samad ko ko dari ne da dari na da dari kullu ku bota ba wannan ba bi mura'atin ma'ad tare da bibiyar ma'anoni da tadabburi suka ce to lada za a ba ka kamar wanda yake yi zuwa gidan duk da malamai sun mutu rabi suka ce ila annabi ya ce al-hasanatu bi ashri amsalha bi harafi bi lada goma harafin nawa ne a cikin kulwan dawo ya kai na zabbi zuwa da kala ala ya kai na ibaja ba bai kai ba wasu kuma ka ce daraja ake ne yadda za a ɗaukaka darajar wanda ya je izu a jira haka za a ɗaukaka darajar wanda ya je ikhlas da ma'anarta a nan ne wasu suka fake da cewa za ka zai ce kullu wallahu kafa uku wai ka sauke qur'ani ke ko kai da ke ko idan kai wannan gaba ɗaya wani ma da bara haka ga yau sun dauka suka zo aka ka su dauka bin sai su ne dauka dari to wani ko da kai daukar da ya ce yayi biyar kullu wallahu ya yi a sau sau goma sha biyar to yayi sauka duk kullu wallahu uku sauka kar kalmatu haqqin kenan koyi da jihad batil asali hadisi ya nuna cewa lallai wato daidai take daidai da uku na alqur'ani amma annabi bai bayani ba sai yanzu mutane suna ta ijtihadi amma duk wanda yazo yanzu yake kai masa dauka ai kullu wallahu shi ma ya iya ba zai abin da ba abin da yake ne shi gabiya daga fatiha zuwa nan ko daga bakar zuwa nan inda mutane sun zaba faɗa haka a ce da tun daga bakar har nan an ajiye ba ta haka to saboda haka wannan shine ma'anonin da ke ko dai ana nufin daraja ko kuma aqida da take magana akai ko kuma lada wannan shine abubuwan da suke faɗa an fahimta da jago amma dai mun ji matsayin amma ba da nake ce inda za ka zauna a kan kanka kada hararo ba nan ba wani ne ya saka ba kai kadai kake bari ka biya kullu wallahi saboda wannan girman naka ai kun ga hadisi gajjaci annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisin bukhari ne cewa wani zai shiga aljanna saboda duk karatun sallah in ya zo biyan sura sai ya kara da ikhlas annabi ya tambaye ni me yasa kake kara da suratul ikhlas sai ce saboda yana kanta kuma li annaha sifatu rahman saboda sifar Allah kudu wallahu shine annabi ya gaya masa cewa kai ma Allah yana kanta saboda soyayyar da kake wa wannan sura to saboda haka wannan wannan kaga wato bayani akan cewa suratul ikhlas tana da fadail tana da fadala ingantattun hadisi akwai akan kanke zikabiya kai mura'atin wa'annan ma'anonin malamin suke jawo ne da za ta iya za a ɗaukaka darajar ka samu wannan martabar ka kamar ka doke alkur'ani amma kan wani ya saka ko a ce ba to kaga wannan muna da mafaka to amma sha ɗaya da bismillah ba idan ka fice a wannan da wannan ko cewa da adilin sunan alkur'ani sha ɗaya kuma wajen ce ya hanyar da har yau suna mamaki a ce a biya sura kuma a ce da bismillah ai kari da za ka biya sura ce ka biya bismillah ai jahilul hakim ne ko tabbatar da abin da yake tabbatacce kake yi domin ba a biya sura ba bismillah kuna zo ku ce idan ba ku ce da bismillah ba mu biya ta ba bismillah kenan ba karatun qur'ani bane qur'ani in za a biya sura sai an yi bismillah duk surar da zaka biya sauran wurare ne in ba sura ba ce ya halatta ka biya ta'awizi ka wuce kawai amma in dai farkon sura ne sai an yi bismillah domin shi yake nuna cewa ka shiga wata sura to abubuwa da za ka cikin mamaki dangane da wasu abubuwan in ka je su cikin mamaki to wannan dai kun ji yadda ko shakka babu kudu wallahu tana da falala babba amma banda tasuniyoyi banda abubuwan da ba an zara lawo biha min sunna to wannan mun ji mun ji zikirin da zai ana da ba a hanya akan sa ne aka kawo wani babu aka ce karanta kulwar lawo a hanya ba sai kulwar lawo kana gaba za ka yi tilawar ka duk inda ka ka gaba ka dora kawai yawa domin mun ji matsayin hadisin kamar yadda malamai suka faɗa sun ce munkar ne to malai yace babu ma ya kulu idza kharaja ila suq babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya fita zuwa kasuwa kun sani annabi alaihi salatu wasalam ya ce ahabbul biqa ila allahi almasajid ko buqa mafi soyuwar guri hadisin musulmi mafi doyuwar guri in ban manta ba abu huraira a gurin Allah madaukakin sarki shine masallaci ba inda Allah ya fito irin masallaci domin ba abin da ake a masallaci in ba ambatan Allah ba guri ne da zaman ka kawai mala'iku sun kewaye ku suna ambatan sunayen ku ɗaya bayan ɗaya rahama ta lullube ku a zaman masallaci ne kaɗai kake da wannan martabar sannan mala'iku su rika ambatan kowa ɗaya bayan ɗaya wa da ɗan wane wanda yake zaune a masallaci shi ka ɗaya da wannan martabar kaga ba a gaya wanda ya tafi kallon bal ba ko kallon wani abu daban amma wanda yake zaune a masallaci yana da wannan ko zaman majalisa babu wannan wannan a kajeri ma aka yi muku cewa ga tunda ba za ku iya daina zama ba za ne muku kajeri ku kiyaye haƙoƙin zama hanya shi kenan zama hanya sabai ce ma da na buddu ya rasulallah ba makawa sai mun zauna sai yace to kuke kuma hanya hakkinta zama hanya ba haramun bane in za a ba da hakki amma haramun ne in ba za a ba hanya hakkinta ba zama makokin da ba zawa an gane ko to saboda haka idan za a ba hanya hakkinta daidai ne wuri masallaci ne kada in kana zaune za a yi za a rika baka lada har ka tashi to babu gurin da Allah ya fito a duniya irin masallaci abin da zai baka mamaki za a ga yadda mutane suke kamfar masallaci mutum zai zo yanzu ya shigo da gida da gishiri ya ta gida da gishiri ya bar burbudin a gurin ya tashi din kuma kina yanzu ba komai Allah zai wa haka fa Allah ya ce ya bi zan gurin kuma ka bata kinowa za ka yi ba masallacin wani bane na Allah ne ɗakin Allah ne Allah kuma ka je ka ɓata wa guri ka tafi shi za ka ga wani ba zancen gaji ido ko ana ganin sa ko ba a ganin sa zai gyara ɗakin Allah domin na Allah ne amma mu al'umma mu musamman ta ba hauke sai dai zai ɓata kuna kallo mafi yawanci duk masallatai ko da masallaci kuka ake inda kuna da wata kuna da famfo to al'umma ta za ta lalata kar so ta irin al'umma muke zaune da ita sannan masallacin ma wani zai kawo ya ta ko kasa haka zai shigo da kasar ba zai tsaya ya kaɗe kamarsa ba ya manta ɗakin Allah ne kuma ɗakinsa da bai kai masallacin kyau ba ma baya shiga a haka na rantsi da Allah da yawan mu masallatai da yawa sun fi ɗakin mu kyau amma shi ba zai je shiga da datti ɗakinsa ba amma zai shiga masallaci a haka ai ɗakin Allah ko zuwa kai wucewa kaga an yi wani amfani da ya kama ya halitta ya ma kamata ka tsaya ka gyara ka wuce domin na Allah ne wa man yu'azim ta'ira Allah fa inna hadhihi taqwal qulub abu da yake nuna kana da tsoron Allah shine ka rika gyara abubuwa da Allah haka wata rana ka jiwo mu ka ce da Allah ka rika wanke wannan ko aizan ko wannan shi ya nuna ka damu da Allah haka kawai amma ba wai mutum ya tsaya ya ji korafi yanzu wani ya zauna ya ji korafi ya ce wallahi ba kake nan ji bugawa yi to me kai ko kai ne kai kana ta magana yana ta bugawa kai ne kai ko kalli da Allah kaga duk wayayen nan sun mutu wayan nan magana kawai ka iya ai in dai ba za ta iya wani abu ba kai shiru ya aka yi bankan nan ba ta yi ya aka yi ba ta yi kai ba ka gani ko yanzu rana ɗaya da ladani ya manta da yanzu ba kai da ka zo sai kun kare da yin yazo sai ka tuntuɓi wanda suke kula da gurin cewa an bar gurin na a guda amma na rufe wannan shine kai yin guri amma sai dai ka ba ya barci sai ya muku ya ce kun bar gurin na ba ku ki ba zai rufe ba to tunanin za ɗakin ka ne wannan kuskure ne wallahi inda masallaci yake ko wanda kauye ka ne kamar da bai ɗakin Allah ne ba inda Allah yake yi yake kyama kuma sai kasuwa ya halatta kasuwanci amma kuma baya san kasuwa saboda guri ne na badakala wa halallahu al-bai'a wa harama Allah da kansa ya halatta ciniki yana siyarwa amma baya san kasuwa waye kun taba ji wani ya ce ya manto shagon sa a buɗe da Allah kun taba ji wani a ce wai ya dawo illa wallahi da manta wa ba da dai koma ba zai yi ba ba zai yi ba to wa'annan abubuwan su ne za mu rika aunawa mu bambance cewa tsakanin kaunar mu da Allah yawa mun san cewa kaunar mu da Allah ta baki ce Allah ba zai iya manto shagon sa ba a kasuwa amma zai iya manto na Allah kai idan mutum zuwa ya tarar an aure da zai kasuwa ga wani shago a buɗe mutane dan ma bajinta da burgewa shi zai je ya rufe zai iya biyan kwaɗo sabo ma ya rufe dan karo sai aiki ne ya rufe ma shago ko me za ba za ka yi wa masallaci haka ba To, irin wayan na abubuwan mu rika gaya wa kanmu gaskiya kullum Allah nan ba dan bauta ya turo mu. To me yasa ba za mu yi mabbajinta ba? Me yasa? Me yasa? Za ku ga wanda suka damu akwai mutanen da akwai wani bawan Allah da ake gaya mana shi koyi kansa idan ya je a an gaya mana wani babban mutum da tsayawa ya yi kawai a wani hanyar wani kauye ko ka tsana ne ina ji muna hira da wasu malaman mu suke gaya mana a hanya masallacin ne har garin an gaya mana ya tsaya ya sallah ya kalli yana ya kawo masallacin sai babban mutum ne sai yake masallacin ne za ka yake ya kamata a gyara sai yake waye limamin wani datti za ka kira yake ya haɗa shi da wani ɗan garin yake za a zo a gyara masallacin wallahi yanzu a kauye ba masallacin da ya kai kyau hajjirin mikano din ne yasa aka kawo saboda me yayi lahira da gina lahira da gina to irin wayannan abubuwan to akwai wanda aka ce yawo yake kawai in yaje guri yayi sallah ya ga wani abu da bai ba zai iya zuwa ya kalli kadatin nan kawai yace ya shekara ya yi to kawai a kwace zai turo kuma inna ba zai yi muku da waje la ilaha nuridu minkum jazaa ba za ku fara ganin sa ba sai sallah ta kuma biyo da shi gurin ba ma ba donated ba wani za a saba ko ɗaya ba ma za ku san ki ba wani zai haɗa da gurin ya kalli yanayin gurin ya sa a kawo kawai sun wuce kenan Ahmad ibn Miskin to wa'annan abubuwan su ya kamata mu rika mura'ati wannan ba abubuwan ko mu daina hararowa ko kayyar za ka iya zuwa wucewa ta wani gari ko ta wata unguwa a unguwa a garin ku ba ka je ka ga wani guri ana kamfa sharafin buta kawai ka nemi mai buta ka biyo me ko yadda muke yi kana da halin sai dai ba buta a gurin sai kai ta tsaki ka biyo ce wata ko wani ji ruwan roba ruwan roban nan kai hakuri ka sa gurin guda uku za ka biyo buta guda biyar ka ajiye ka ba da sadaka jariya kai alwalar ka tafi ba ma irin wayannan abubuwan duk ba mu kuma duk abubuwa ne waɗanda za mu iya domin kullum na faɗa kuɗin leda ɗin mu ya isa mu taimake addinin Allah ne to domin ka san dai yanzu dai da kaza ta ɗari tara zuciya za ta sai ka sa ne numfashi ne kyau za ka sa in dai kana so ka ɗan kwana biyu in ba haka ba ko sai dai ka rika buɗe Facebook kawai yawa kana buɗe ko kuma duk ka kori mutane yan WhatsApp domin ka buɗe kowa zai shigo da mai nauyi da mara nauyi dole sai ta kara ta sauka so da haka ga kuɗi dan kana zubar da su ba iska wannan abun kai hakuri kake sati biyun nan ba za ka yi ta ba ke ba ku addinin Allah da bari sai buta kai kauye kaza ba mu a bari sai omo kuma kowa yana so Allah ya bar abun da yake so amma kai ka kike wa Allah abun da yake so dukkan mu muna da bukatu gurin Allah amma ba ma yi abin da Allah yake abin da yake so duk wanda yazo tunda Allah ya fi son ya fi son masallaci to a ga zawo masallaci shi ta ga wasu mata masu waye masu dabara haka wata da tijuwa ta manyan da waje ta sai turaren wuta ta tura da shi masallaci ko ogo ko irin irin hannu da yake cewa hannu wancan nan lokal ma wanda suke haɗawa a tura da shi a ce kai masallaci kaza wannan alkhairi ne ku duba ku ga yadda annabi yake girmama wanda suke kula da masallaci shi ko waye ya tambaya ina wance wace mai jaran masallaci aka ce ta mutu amma bin ne ce ta faɗa me yasa ba a ga yamar ba saboda kimar da yadda take girmama ɗakin Allah to ai dulluni ala qabriha ku je ku nuna min ina kabarin ke yi saboda girman da da darajar ta annabi ya dabu kan kabarin da ya mata sallah tunda kuna ganin yanzu ai baba sai mu ta ji wuce ba komai waje ba sai an ga Allah ba ya mata sallah kai ta kawai bakar mata kuma lishara annabi ya ce a nura wa kabarin ta sai ne je mata sallah wai na abubuwan malamai su ya kamata mu rika kallo ko da yaje idan muna yi sai Allah ya dube mu ya karbi wani abu kaga ya ce bace ka ba za ka iya gina masallaci ba amma za ka iya ce babban masallaci ba ka da halin da za ka gina masallaci amma ogo ne na ɗari uku da ashirin za ka iya ce aka kai ban ɗakin masallaci turaren wuta na naira ɗari biyu za ka iya kaiwa masallaci kana yin wannan yau da gobe sai Allah ya taimake ka kuma kaga har ka kai matakin da kai ma za ka iya zuwa ka gina masallacin a wani guri ko kuma ba za ka iya wannan baka da ko kobo amma za ka iya gare da ta a masallaci ka dauki ko ba sai ka zuwar wani ya zuwar kusa da kai dan tsinke kawai in ka dauki a masallaci lada ne da kai wallan da ka daga kai ka hango yara a dakin Allah bari ban yara a dakin nan da ran kwanta wa bari a dakin Allah ba zai yi ba Isa wata sunna da naga an tabbata ta Usman bin Affan asabar din karshen wata kowace asabar din karshen wata suna karatu na bayan addu'a ba yi da kidan nan manya ina ganin suna da abubuwa na alkai da yawa ina yawan faɗo wani abu kaga masallaci da ban kana fara har yanzu ni ban ga masallacin da ake cika shi da asuba ba wai sai ajiri irin sa ba ba waje da azumi ba da tijo ya wata cika ake da asuba ko da da sai za ga mutane an fito to a wannan lokacin za ga kowa ya taho dama ranar ana yin da sallah an gama lazimi kamar karfe shida to sai a ce to duk wanda ba aiki zai waye fita za mu yi aiki gaba ɗaya da dattijan da matasa ake aiki dama da shi ka to za a tsaftace masallaci a gyara shi wani za ga filojiya ne wani ma da ana ginin ginin gurin wani da ana ginin gurin shi ba da wato donation da yawa amma ba za ka gane ba wallahi wani bawa Allah ya yi gini na taɓa gaya muku a Saudiya ya gina masallaci da ya zo albarba ɗaya ne ba ran da za a tuki yace albarba ɗaya yake nema yace ina nema a bar mun kula da bandakunan masallaci dan Allah ai alaji yace dan girman Allah haka ne ba wallahi alazim shi ya dauko masu aiki da kuma shi ake aiki duk lokacin da za a gyara yana biyan wasu kuma da shi ake gyara bandakuna da ƴaƴansa da shi da ƴaƴansa da dukiyarsa ka san dai abu mai nauyi ke da dukiya da ƴaƴa na'am Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Hmm. Na'am. Faregwa. Karota. Eh. ya haika Na'am. Ya hayya. Saboda alaƙar su da dajin Allah. La haula wala quwwata La ilaha illallah. eh wanda kuma dawa matsalolin zuciya damuwa ce suka daina jan magani la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata haka yake yana da muhimmanci mu kan mu yanzu gama mu sadaka eh abu ne mai kyan gaske abu ne mai kyan gaske kun gani matsalolin zuciya ba an zuciyarka a annabi da ya zo yana bayani mutum bakwai da za su je ga karkashin inuwa al'arji ranar da ba wata inuwa zai da sai ce wa rajulun kalbu muta'alliqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa ta karafe da masallaci shi wannan ya dawo yanzu yana da suna da matsalolin zuciya kun ji abin da yake yi kamar na can ba ku ji ba ta aka yi wani wato bincike da aka yi a Egypt wasu bayan Allah ba su matsalolin zuciya sun manyanta sun girma lokacin da aka ɗebe su wato sai kawai aka ɗebe za a kai su masallatai aiki bayan wani lokaci da aka zo a gwada zuciyoyin su gaba ɗaya duk sun warke kuma sun aka rika mamaki saboda nutsuwar da suke samu ba su rigima da iyali sun daina rashin bacci sun ya dawo saboda masallaci guri ne na nutsuwa nutsuwa ake samu cikakkiya kuma kaga ya ƙara furoji na hadisi annabi illa hafatumul malaika wa nazalat alaihim sakina cewa zuwa tana sauka wannan kaga duk lokacin da zamu fassara wa nazalat alaihim sakina wannan ai misali ne Allah ya saka da ni saboda haka lallai mu daina wasa da irin wayannan abubuwan bayan Allah mu daina wasa da na'am na'am Na'am. La hawla wala quwwata. Eh da shi dubin nan. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. La ilaha illallah. Yana da gudu wannan dai da hannunsa. Jojin biyar, tunda kuma duk da cewa, kun ji duk da wayannan masu kula da harami, duk abinka ka san cewa a wannan tsawafin da ake akwai wanda zawayi suke yi akwai wanda amai amma ba kai saka gani ba wallahi ba kai ba kaskace mai wannan sumanci kafin jin tawar ido an kewa guri an wanke shi ba za ka gani ba wallahi waɗanda suke zuwa la ilaha illallah wanda za ku sun tafi suna rashin sani musamman wayannan waɗanda ba da karatu suka je ba kaga ai ba a tawafi inda al'ada ko kuma al'adar ta balle a lokacin wurin ya baci wallahi ban kace ne wannan tumanci sun gode haba malam ai da nace da Allah ya zabi wayannan mutanen ya ba ta ajiyar Ka'aba sannan ya zabi ɗan Madina ya ba ta ajiyar annabinsa ba mutanen banza bane na rantse ma da Allah ba Allah ba zai kai wayannan guraren gurin mutanen banza ba duk abinka ba yadda za a yi ɗan Najeriya ya fitan maka da Madina ba zai yi wallahi wayannan mutanen ai na taɓa ga yawo nace inda aikin haji ba tenuwa tenuwa ce wata ran ya zo Najeriya daga zai wallahi ba zai ba ta zai an daga saboda ba shirya ba amma ka taba ji an ce ma an daga aikin haji in dai ba wai matsala ta irin corona ba wai matsala kuɗi ko na abu kai babu wannan ko corona da yazo ai ka'idoji akai ka duba ka ga irin duniya ce take haduwa amma ka ga yadda ake kula da mu saboda haka lallai wayannan abubuwan suna da muhimmanci to shine idan mutum ya fita kasuwa kasuwa ita ce gurin da Allah baya so masallaci nan Allah yake so bayan Allah mu sa a zuciyar mu za mu gyara ɗakin Allah sai Allah ya taimake mu qala hadathana musaddad bin yaqub al-qallusi qala hadathana ali qala hadathana ibrahim bin sulaiman qala hadathana muhammad bin abbas qala hadathana alqamah bin marsad an abi buraida an abi radiyallahu anhu qala sai malami ibn sunni yace malamin sa musaddad bin yaqub al-qallusi ya karanta da shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa yaqub al-qallusi shi kuma ya biyo daga Ibrahim bin Sulaiman shi kuma daga shehin malamin sa Muhammad bin Abbas shine Zaidi a Isnadi shi kuma ya biyo daga malamin sa Alqama bin Marsad shi kuma daga malamin sa Abi Buraida shi kuma daga mahaifinsa radiyallahu anhu kai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja ila suq annabi ya kasance idan zai fita kasuwa qala sai yace bismillah اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه السوق وشر ما فيها وأعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة ma'ana ce da kyau za ku ga bin ganta ba amma ma'ana tana da kyau cewa bismillah ina neman wato dawa bismillah tasmiya neman albarka ne da sunan Allah ina fatewa da sunanka ya Allah Allahumma ya Allah inni as'aluka min khairi hadhihi as-suq ina roƙonka alherin wannan kasuwa shine Allah ya sa ka fada hannun mutanen kirki domin kasuwa tana da alherin da ko idan ka je Allah ya ce waje ka samu kaya cikin sauki ai ka samu alheri ka samu mai kyau ka samu alheri ka je ka fito lafiya ba zari ba waya ba ka samu alheri ko duk wayannan alkhairai ne daban-daban an bayyana da kyau ko yawwa to sai yace وأعوذ بك من وخير ما بيادك الخير اللي في cikinta وأعوذ بك من شر هذه السوق ina neman tsari a gurin ka da sharrin wannan kasuwa shine ga sharrin kasuwa kowa ya sani ka je a buga ma a dauke ma abun hawa ko a dauke ma waya ko a zare ma kuɗi duk sharri ne ta kasuwa ko kana tafiya a hanya jami'an tsaro su kama duk sharri ne an bayyana da kyau ko a ce ka tsallake layi ko ka yi kaza duk sharri ne wa sharri ma biya da sharrin da ke cikin kasuwar ka je ka siyo kaya kana ta murna ka dawo dubu biyar biyar ka siyo kana zuwa ji ba dubu ɗaya ɗari uku ake jan ka haɗu da sharrin kasuwa ko ba ka haɗu da shi ba ka haɗu da amin ya Allah to sai ce wa a'udhu bika an usiba fiha yaminan fakiratan ya Allah ina neman tsari a gurin ka da na haɗu da rantsuwa ta ƙarya ainihin ko ne shi ne an usi ba fiya eh za ka ji mutum a kasuwa ba kasuwa ne za ka ji mutum yana cewa wallahi ni ma ba su komai ba da Allah ba ita za ka raina mutane hankali ai ai ba da ra'ayi ka fito kasuwa to dan me ake zuwa ai da ka ake zuwa kuma ka rika cewa wallahi baka ci komai na bar ma ne kawai wallahi ba ci ko kuma wai ya ban ma wai bai ci ko faduwa ba ba ma ba ci komai ba a'a wanda ya fi komai bacin rai shi ne wallahi faduwa ma ne gwara a ce baka ci komai ba ba da sauki ko zai iya yiwa gajiyar yadda ka ciwo haka ka ciyar amma faduwa ma ne ina mamakin masu wannan rantsuwar a kasuwa da wannan kalmar wallahi faduwa ma ne wai saka ai ba wanda yake karanci shi yasa kullun supermarket da mall mall suke wurge ni domin fix price ne domin ka shiga TV mart ko John Bright ko Sat ka je yanzu an kafa wa abu dubu ɗaya ɗari biyar kace da Allah ya ma raki wallahi a TikTok za su saka ta ko ka a TikTok gaji ka ɗauko kana ne ba raki ko ba ka bane raki kake so ka tafi kasuwar gini ko kurmi ko sabon gari nan ka je ku je amma nan yadda ka dauko kana zuwa to za ka wata an yi programming wani abu ba da ka an danna waje ce dubu ɗaya ɗari biyar ba ruwan da bai san ka ba da an da musulmi haka kuɗi ne in yi ma ka ɗauko in bai ma ba ka ba musu kayan kaga wannan kasuwanci ana ganin kamar turanci ne ba kasuwanci wanda ake cin halal mai tsafta irin sa dan ba wanda yake sa karantuwa mai gurin ma ba ku gan shi ba ya ajiye wasu mutane ne baya nan kawai ga kayansa amma wanda zai zauna a kaba ke da suna aran rawa take shiga aw safaqatan khafiratan ko hada hada shine safqa hada hada kai ko mudin da zai ko wanda iri ne khafiratan wanda yake cikin asara na asara to kana neman tsari a gurin Allah kada Allah ya sa ka shiga kai da hada ko da irin ce a kasuwa ta asara kaga wannan ai addu'a ce ne kyau addu'a ce ne kyau amma bai inganta cewa annabi ya faɗa haka ba in ka faɗa akan kanka ba annabi ne ya sa ka ba ya halatta amma kar ka ce annabi ne yake ka faɗa eh mutum zai wuce kasuwa ya ce ko a gida a ce Allah ya bada sa'a Allah ya kare ka Allah ya kare ku daga kaza da irin wannan ne tafka hada hada kenan yau babu ma yaqulu idza dakhala suq kan kana tawowa kenan in ka shiga kasuwar kuma me zaka ce qala akhbarana abu ya'la qala hadathana ubaydullah bin umar al-qawari qala hadathana amr bin zayd qala hadathani amr bin dinar qaraman an zubayr kenan an salim bin abdullah an abi al-jati radiyallahu anhu ma qala sai malami ibn sindi yace abu ya'la sahibul musnad ya karanta da shi ma malamin sa ubaidullahi bin umar al-qawari ya karanta da shi ma yaji daga malamin sa abbad bin zaid shi ma yaji daga malamin sa amr bin bilal shi ma ya karaman ali zubair shi ma yaji daga malamin sa salim bin abdullahi bin wane mutum kaga wato ruwayatul abna anil aba ita za a yanzu ana salim dan gidan abdullahi dan umar ne ya yi ruwaya daga gurin babansa salim mutum yana karanta tarihin sa zai ga wato mutum ne mai tsantseni kamar da baban sa yake ne ya gudun duniya ne takakantsan cikin al'amura salim to daga babansa abdullahi dan umar shi kuma abdullahi dan umar daga babansa ya ji ma shi ne ruwayatul abla anil awa ruwayar ƴaƴa daga iyaye salim yayi daga babansa shi ma abdullahi yayi daga nasa baban eh biyar da ra'ayi babba alheri kenan kullun na faɗa alheri babba mafi girma shi ne inda ka je gurin alheri dan kara gurin ba wani abun kunya ka tafi makaranta da ɗanka babban abun kunya shi ne ku tafi kallon Real Madrid da Barcelona kai da kanka hara muku shi ne abun kunya dan ka dan Real Madrid da kai dan Barcelona a cikin biyar ya kai ba gwalu ko hudu ko ka ɗan tura ba a jar ka ce zai raina ma hankali kaza kun haka wani yawa dai Allah ya yi gaba amma haka ake wallahi abin da yake faruwa kenan dan yana Real Madrid ko kuma dan yana Barcelona uban yana Real Madrid shi an ji Real Madrid hudu shi kuma dan Barcelona ne shine dan yake ba gwalo fitu ta ma ajar dan Allah ne yafi wannan abu wannan shi abu kunya amma ka ja danka ku tafi masallaci alheri kenan gashi nan tarihi ya ruwaya da gurin abbansa Abdullahi dan Umar shi ma kuma ya ruwaya da gurin nasa abban Umar dan Khattab ina alheri ba wani abun kunya nan babu babba alheri kenan kai ma za ka taso ka gaya wa ɗanka cewa ni ma da nawa mahaifin muke zuwa makaranta saboda haka ya san abin alheri ne ya ɗora a kai to shi ne yake cewa an jaddi daga kakan shi ne wa umar ɗan kaɗau radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يجي النبي يجي من قال في سوق في سوق من الأسواق duk wanda ya faɗa daga cikin wata kasuwa cikin kasuwanni in la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir kataba Allahu lahu alfa alfi hasana wa baha anhu alfa alfi sayyi'a wa bana lahu baytan fil janna wannan hadisi ne mai kyau kun ga kasuwan nan kusan kullum wani sai ya je wani a san yake hada hada wani kuma lokaci bayan lokaci yake zuwa ya siyo kaya to ka rike wannan addu'a kar kai wasa da ita shine la ilaha illallah ba wanda yake binta a bauta wa sai Allah wahda wuji kare la sharika la ba shi da abokin tarayya lahul mulk dukkan mulki na Allah ne walau alhamdu dukkan dangin godiya na Allah ne yuhyi yake rayawa ko ya miki kuma yake daukar rai wa huwa hayyun Allah rayayye ne la ya mutu ba zai mutu ba yadi alkhair duk alheri a hannun sa wa huwa ala kulli shay'in qadir lallai Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai sai annabi yace kataba Allahu lahu alfa alfi hasara duk wanda ya faɗi wannan in ya shiga kasuwa za a rubuta man lada mu je tsaya shine alfa alfi dubu da dubu ke lada mu je tsaya wa ma anhu alfa alfi asayya za a kankare masa zunubinsa miliyan ɗaya wallahi tallahi za ka samu wannan kasuwan ya ke kara yana zuwa ko sau da zai faɗa ba saboda a ya ce alheri ba Allah ya nufe ka lalle yan kasuwa kar ku yi wasa da wannan kullum kai yau zunubi nawa kake sun yare da ungo kai wasu ungo zuba yanzu namu musulmai hausawa da suke shigo ba shago aka rusa aka azubar sun yi shiga ya zuciwa ba zuciwa wata sai ta awa biyu ka ciwo mata abinci ajiye dan kwanin da rama ya bi ku ce sai kayira wannan zulban ake kankare ba ko ba haka bane wata ya zo ta wuni kasuwar ban ganta Allah ji kwanan nan har doka ake aka ce duk wanda aka tsara ganin mace ta kai gida za a hukunta mai shagon kwarai kuwa irin wannan irin to saboda kasuwa gunne na badala wuri ne na kirimi da za ka ga dattijo yana wasa da jikarsa mai gyada ko a gidansa jika ce a gurinsa amma za a yana in ya zo gida ya jan kunu amma a kasuwa yana wasa da mai gyada to wannan shi to guri ne na shi sa Allah ya annaba dai zai sallallahu alaihi wasallam Allah baya san kasuwa saboda tana da matsaloli da yawa za mu ji ga a gaba kuma guri ne na tushe tushen riba a nan yake a kasuwa yake tushen ta duk da cewa akwai babansa baban kasuwar gurin riba shine banki amma dai tushen ta nan ma mahaifa ce ita ba kasuwa na'am eh kaji ba su kansu dai sun yi ai ka wanda suke religion a cikin su ba masu kula da amma ka samu musulmi ba ruwanka da wannan ko kuma ya je kawai ya dogara da wani a can gefe waje yake ba addu'a ka ga yin kasuwa mutum na ya dada ya je wani malami a gefe duk asabar ko duk lahadi sai ya je gurin sa ya tsugunna dan kudin da ka samu ka kai ba kai ba za ka yi addu'a ko yi zai ba gashi nan yanzu wannan wani yaro ne dan shekara hudu ba zai ke haddaka addu'a nan ba babu wuyar ka iya koyarwa ka biya masa biyar gida a na bakwai tare na ku fare to ka rika yin abin ka kai ma ya hanyoyin tsaji annabi ya faɗa to sai ce za a kaskare masa zunubi miliyan ɗaya wa bana lahu baitan fil janna sannan za a gina ma gida a aljanna kullum wani sai ya je kasuwar nan kullum akwai wanda baya baki kullum sai dai ya waye rana da waya fita da wani kawai kuma ni kullum kasuwar nan sai kun je sai dai ware wata rana a ce ranar ko kuma in an ce ba fita gaba daya amma tunda kullum za ka yi kokari ka haddace nawa na ka za mu biya ya shiga to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da alaji Allah amin ba ku eh alaji ya ba mu bismillah eh duk wanda zai shiga ba sai dan kasuwa ba duk wanda zai shiga kasuwa ba sai dan kasuwa ba duk lokacin da shiga kasuwa ya kama ka zaka biya shi wannan muna faɗa ne ga yan kasuwa domin su ne aka suka zaɓi opportunity ne yawa domin kullum zan eh na shafi kowa bari gawa da justice na na eh eh sannan su kuma koma kaga sai shiga rasa domin shi da shi yake bayarwa zai shiga ba zai ce tsari kun ba da ba na so sau da haka duk shiga shiga a kawo sai zai ce ake yawa jirgi ma ya kawo duk shiga ya sai ku samun wannan ladan za ku kun lura da kyau za ku ga annaba alaihi salatu wasalam baya so kowa ya shiga wuta wallahi tallahi saboda gurin zarfi da wani magabaci yake cewa la kadi khaba wa khasira man galaba ta'aduhu ajratu duk wanda ya sake ɗayayensa karin jayi komai ya tsaya a tsara domin ban da abin haka na tifalahu akiru amsaliha duk wanda ya lada ɗaya sai an linka mar aikin aiki alheri ke ji an baki lada goma zuwa linkin balinki zunubi kuma idan kai zunubi ɗaya za a baka kai wanda irin shashasha ne ka tara zunubar da har suka je suka danne gobayyarka ai kai da karo ba bauta Allah kake wajen da abun alheri babu kai Allah ya kiyaye na'am bayan Sulaiman na'am haka yi ai dai kana yi kamar azkarus da bayi wal makani na'am Ina magana da nake wanda ya riga ya yi da ya yi da wannan ko wallahi kuma duk kowa samun matsala a harkar kasuwanci Allah Allah ya tsawo Allah ya tsawo Yiwa abin da zai wani zai ba da ya ajiye su za su rike ba la ilaha la haula in ya ga duhu kuma su ne Allah ya tsawo Allah ya gane da mu na'am na'am Na'am. Hmm. Ah, muna da bayan kai duk. Muna da yanzu ba kai jibo nan da ba kai tsaye da zo. Ko su zo da haka tunda karatu muke muna da bi. In ba da akwai in babu da zamu ci. Eh, na'am. Na'am. Na'am. Eh, eh. Na'am. kowace ta yi mata bismillah eh kawai kowace in ka zo biya domin shi yake nuna ka shiga wata sura eh shi ne dai wallahu a'lam na'am na'am a zuwa zuwa fitowa daga gida rai an yi wannan a baya a baya kamar yadda rake da dai bana yanzu sai aka tura shi kasuwa aiki zai je kai kaya kuma dawowa daga ofis shi ma zai yi addu'a shiga kasuwa ko kuma ya tafi zai ce wani abu da kansa sai addu'a shiga kasuwa wannan shi na ba babba haka kai ba ka ga wannan alheri hanyar alheri ne wato ba a so ya ba kowa in dai ko raba za ka yi ka wuce to ka biya ko raba za ka yi yanzu mutum ya zo ko ana raba kuɗi aka ce duk wanda ya zo wucewa kai zai ce ai wucewa za ai wanda ni a ai aka ce kai ma har da kai saboda haka alherin da za a raba kai ma ka karba da zarar ya fara daga IBD ka zo kasuwa ai kana zuwa IBD ka shiga kasuwa eh eh ne ai tambaya ce mai kyau in ne zo fara shagunan suka fara to ka zo kasuwa duk daga inda ka zo shagunan ya kasuwa ya fara ka zo kasuwa in ma kana ciki ka tuna sai ka biya ba kai ba yau wato ka ga ma ai wani lokacin jirgin kuma har waje ana fitowa domin an yawa yawa yawa tun da an riga an fito kawai daga inda shaguna suka fara bane imani Allah ya dace da mu abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladanka wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon fara mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsaloli da tashin hankali Allah ka mana maganin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa tsadar rayuwa da kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka yaye wa al'ummar musulmi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka ka matasan mu da ƴaƴan mu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da sofin sa madaukaka masu neman aiki da sana'a da sana'o'i Allah ka tallafa mu Allah madaukakin sarki ka sa albarka a cikin sana'o'in su muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da sofin sa madaukaka duk abin da ba za mu iya wa Allah ka iya mana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa lata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ya rabbal alamin Allahumma sajib دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين